والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بياك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan zulqa'ada ɗaya daga cikin watannin hajji shekara 1444 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi daga makka zuwa madina kuma biyu daidai ga watan yuni ko jun 2023 muna sura ta shida al'an'am kuma za mu tashi aya ta goma sha tara darasi kuma na hudu kenan iqra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون آية تقوم شاترة كيانا ديدي ستوانا سورة تشدى سورة الأنعام قل كغيا مسو أي شيء أكبر شهادة وانا أبني ما في جرما كسن شيء وشيدة كان جسكياتا وتو النبي كيانا menene mafi girman shaidan da zai tabbatar da cewa kai manzon Allah ne kuna musu ne qulillahu shahid shi ne Allah shine shaida cewa kai annabin Allah ne manzon Allah ne Allah shine shaida baini wa bainakum tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alqur'anu an yi wahayin wannan qur'anin zuwa gare ku li'unzirakum bihi dan na gargade ku da shi qur'anin dan yace wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'i kai wa'azi da qur'ani daga cikin hakokin qur'ani 16 ko sama da haka akwai yin wa'azi da qur'ani kwarai da daga cikin hakkin qur'ani kai imani da shi daga cikin ka karanta shi don ya ce wa an atluwal ƙoran daga cikin haƙƙinsa karanta shi kuma da tajwidi don ya ce wa rattilin ƙoran ne tartila haƙƙi na daga cikin haƙƙin shi girmama shi inna wula kitabun aziz ƙoranun karim haƙƙi daga cikin girmama ƙorani na shafa ɗakar ƙasa yawo ka juya shi la'a kada ka kwanta kafarka na kallon shi a ɗaki la kar ka ɗora ko sahihul bukhari ne a kan shi saboda wannan zunzurutun magana Allah ce sahihul bukhari kuma littafi ne mai daraja wurin mu amma yana fassara maka hadisan su daga cikin haƙƙin qur'ani kar ka yadda ka manta shi duk abin da ka san ka haddace rike shi kai ta bita manta shi babu kyau nawa kenan kuna bi na ku na faɗi haƙƙi nawa da ba ku rubuta haƙƙin ƙur'ani na gaba kamar da shi alƙali in ja in ja ta faru tsakaninka da wani farduhu ila Allah war rasul war raddu ila Allah ar-radd ila kitabika shine daga cikin haƙƙin ƙur'ani na gaba in ana karanta shi kai shiru وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الأعراف آية دليلة دليل أكين سنقب نقوم لورا da wai mai Qur'ani ke cewa ne shine tadabburi yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa litadhakkara al-ba'd suratu daud aya 29 aki na 11 kamar da qur'ani sama da kowace doka ne kowanne ne kace a shine sama qur'ani sama wannan dokan na kasa hada kitabullah hal hakina nawa kenan haƙƙin ƙwarai na goma sha biyu ka koyo shi ka je ka koyo shi ƙwarai na bin ka ba shi ba ka da dalilin zama karanta ƙwarai ka je ka koyo shi ka samu malami kuma kar ka koyo shi a intanet dole sai ka ba malami ba a ɗaukar ilimi daga yanar gizo la haƙƙi na sha biyu sannan in ka koyo shi ka koyar da shi haƙi biyu ne ta'allumuhu wa ta'limuhu saboda sai na Uthman khairukum man ta'allama al-qur'ana dai kenan wa me haƙi biyu ne haƙi nawa kenan haƙi nawa kenan haƙin qur'ani ne har wa yau ka tsaftace shi misali ba daidai bane ya tanzifuhu kana da kofi na qur'ani amma duk ƙura malin ta cika amma kudinka ya kaɓoyi ka yi gyara kudinka shi ƙurani ba ko ga an sa ƙurani a cikin gafaka kyankyasai da ƙura ya abdullah ana kitabullah haƙƙin ƙurani na goma sha hudu wato shi ne ka koyi harshen da aka saukar da shi wani harshe ne? inna an zilnahu ƙoranan bilisanin arabiyyin to ta'allumin lughar arabiyya wajibun alaika li'annan lughatar arabiyya ke lughatar ƙoran Allah bai ce masaukar da shi hausawiyyan ingiliziyyan lalata arabiya ba shi koyon larabci yaren ƙorani ya zama da yau aƙalla dai isin ya zan karanta shi haƙƙi na nauke ne? sha hudu haƙƙin ƙorani na goma sha shida na na sha biyar wato ka yadda kowace kalma tun daga farko zuwa ƙarshe Allah ne ya furta ta. Wala haƙƙinsa na goma sha shida kwaɗayin samun lada wajen karanta shi saboda kowane baki lada goma alif lam mim alif lada goma lam lada goma mim goma to kaga daga nan zuwa ƙarshen har ba na karanta ke arabtum na shigo muku da wannan ne saboda an ambaci lafazin qur'ani an yi wahayin wannan ƙura'ani kuma haka Allah ya kira shi ƙaf wal ƙura'ani masu sad yasin ƙura'an ƙura'an ƙura'an ma'anin ƙura'ani karatu don ya ce fa'iza ƙarana fattabin ƙura'an a ɗan karatu shi ne gagara ba dau kana karanta shi kullum kana ƙara wayo da basira kuma haƙƙi na gaba da banga muku ba shine neman fassarar shi shi ma haƙƙi ware kuwa kasance wanda yanzu ba muna ba tafsiri muke zuwa mu juma'a inda hali ai muna son mu gane me Allah yake nufi wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira sai mun zo maka da abin da yake kome ke wajen bayani ba zan ce da ku daga cikin ƙorani sai ka koyi ƙira'at ba da wannan ƙira'at nan kuma fannoni ne wani ya ce maliki yau middi wani ya ce maliki ko ba haka ba shi wannan wujuhu na ƙira'at araftun tayi Allah ta'ala ya ce an yi wahayin wannan ƙur'ani zuwa gare ni li'unzirakum bihi wa man balagh dan na gargade ku da ƙur'anin nan wa man balagha da wanda abin ya kai gare shi أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرى ونخرى أخرى يزكو إنن kuna tabbatarwa cewa Allah yana da wani Allah da za a bauta mun tare da shi ma'ana ku kun yadda ku ce Allah a yi mai shirka? ai shirka ita ce mafi girman laifi duk laifi Allah na yafewa da aka mutu amma ban da shirka Allah duk laifi sata caca kaza kaza Allah zai gafarta wanda ya mutu yana babban laifi ba za ka ɗebe mai ƙauna daga samun rahama ba sai mutum ɗaya wanda ya mutu yana shirka nan Allah ce wannan ya fi akwai ayar? akwai ayar? ku ba ni inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima annisa kenan aya 40 Allah baya yafewa an yushraka bi hada shi da amma wa yaghfiru ma duna zalik yana gafarta abinda bai kai wancan ba wancan mai kenan shirka shi ma liman ya sha ga wanda yake so firka shi wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani ma kuji da kyau kuji da kyau su da kyau faƙad iftara isman azima ya kirkiro babban ƙarya wannan cikin sautin nisa aya 48 in ka je gaba a daya cikin sura aya 116 ya ce wa mai yushir billah faƙad zalla balalan ba'ida wanda ya shirka ya ɓata ɓacewa nesa a cikin alma'ida aya 72 sura ta biyar innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma huwa nar wa ma lil zalimin min ansar to ashe kenan ku dinnan kuke nuna cewa Allah na da abota ukhra qul ya musu la ashhadu ni bazan shaida kan haka ba manzo ba za ka shaida Allah na da abokin tarayya ba sam mu abinda muka yi imani ashhadu Allah ilaha illallah akan wannan muke rayuwa akai zamu mutu insha Allah akai zamu fito daga kabari shine kuma cikin shiga aljanna kar ka yi wasa da kalmar shahada kullum ka dinga faɗin la ilaha illallah ashar la'ila illa a kowane lokaci in bakin ya saba lokacin mutuwa cikin sauƙi za ka faɗi a ƙa'ida ne ka jarraba an ce duk mutumin da ya rayu kan wani abu a kan shi zai mutu za ka sha mamakin kana shiga yanzu ba ma daɗi ka shiga wurin akwai wanda shi makaɗi ne da ya zo mutuwa da rawa da kiɗa ya cikin shi ne suka ce man asha ala shai mata nai wani kuma a sujuda ya tafi ɗaya suke? ba ɗaya suke ya sa ba wancin kusa Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe ai ba ƙaramar addu'a ba su ƙul gaya musu innama huwa ilahun wahidun yau ai Allah abin bauta guda ɗaya ne innama mahuna kafa ma a arabiya takan zo a ma'ana sama da goma sha daga ciki takan zo ta fa'idantar da wai taka bulki tufidul hasarwar kasar kamar nan kuma ma takan zo saboda ƙari duk inda ainihin idza ta zo ma ta zo to kare wa idza ma duk inda ka ji idza ma ta zo wannan sanakin ta ma za'ida har ma yake cewa ya taliban khuz fa'ida ma ba'da idza za'ida ya taliban khuz fa'ida ma ba'da idza za'ida a duk arabiya ka amma ba za'ida ne anan ba ta gaya musu lalle Allah shine abin bauta guda ɗaya wa innani bari'un mimma tushrikuna ni nayi baram-baram da abin daga abin da kuke haɗa Allah da wani aya ta gaba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم waɗannan da muka ba su littafi na'am muka ba su littafi kafin annabi ya zuwa ba ba da taura ba linjina fa zabura tsallata ai sun san muhammadu sun sani labar ina cikin littafi sun sani sai suka ɓoye wannan shi ne mana ta farko الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم sun san labarin manzon Allah dalla-dalla alsai suka canza suka rikirkitar kama ya rifo na abina ahun yadda suka san ‘ya'yansu a akwai ɗanka da zai ɓace maka? ya ka haife shi ka san shi ba ya ɓace maka ka duba wannan kyakkyawan misali sun san labarin manzon Allah yadda suka san ‘ya'yansu Raftun? na'am allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wadanda suka yi hasarar kawunansu suka tabe hasarar kai ita ce a duniya ka zo baka tsina na abin kirki ba har ajali kuma yaso kamar da kuma karanta a hudu ba ko riki ban karisa hadisi wani yace ya rasulullah duk cikin sadaka wacce ce tafi sai ce sadakar da tafi kowace abin Allah sadakan da za ka yi kana da lafiya kuma kana son lafiyan nan ka kashe mata kuɗi ka more amma ka fifi ta ba da sadaka sannan wa an ta shahir kana jin son kuɗi ba ka son ka rabu da shi ka dai bayan kuma kana son wanzuwa ba ka son mutuwa ya ce to wannan ita ce sadaka mafi kyau ba ka da shi ka baya an na gaya muku a hudu ba in anan kuka yi sallah cewa abubuwa guda biyar suna da kyau ga kowa amma sun fi kyau ga mutum nawa biyar daga ciki sadaka da talaka zai yi ta fi kyau saboda mai kudi mai kudi yana da shida kana da miliyan 500 sai kawo da sadakar 10,000 ne mai kai amma shi wannan albashinsa dubu biyar bawan Allah a wata ya ce ga sadakar dubu uku da Allah bai kyauta ba? o bai kyauta ba? mai miliyan ɗari biyar ya ba da dubu goma sai mu ce Allah ba masu suna kiransa law of relativity in relation to kai ba kamata ka a wannan misali ne saboda haka ya ne mutum yana nan bai yi sadaka ba mazansa zai cewa har ajali ya zo mutum sai ce abawa ne wani ya ce aha kama kara wanin nan dama nashin ya zo kana da lafiya kana so yanzu ka hango alama za ka bar duniya mafa shi dama ce wannan rayuwa ka halarci majalisun tafsiri irin wannan a duk inda yake a kan ko'ina a duniya kai alkhairi ne Allah ya maka har ma sai ya maka sama kuma ka wasu Allah kada kanka ka dole shi ne kuma lokaci ya tafi kuma shi kenan is recorded against you an yi recording aka bada musu amfani ba a raftun Allah ka samu ci amfani lokacin saboda haka ya ne wato waɗanda suka yi hasarar rayuwarsu shi ne rayuwar ta tafi wani bashirka kawai shi ne aiki shi wani boka ne wani kuma shi sharan gidan giyaye wani zai gina gidan ya ba karuwai kawai shi ne iya aikin shi to ai wannan ya hasarar rayuwa ai wani in ka gan shi a masallaci to tsotsayi ne kawai don kana ce baya sallah suna nan da yawa ka ga mutum makwabcin masallah baya sallah masallaci saboda tsabar tabewa da bacewar basira kuma kowane masallacin ka je ai ba baya zuwa ne kawai ko ina din ba tabewa da bacewar basira ko kamar da na faɗa mutane su kirkiri wajen hira shine kuma gun sallar su in masallaci ne wurin da asuba ku zo ku sallar son zuciya to wannan bangarori da ke sa mutum ya yi hasarar lahirar shi Allah karka sa musa allazina khasiru anfusahum fahum la basa imani duk abin da zaka faɗa ya shiga ya tafi shi yasa Allah ta'ala ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u amma suwa kai wa'azi wa'azi mu'mini kadai yake amfana su a shi sai ka auna kanka duk abin da aka faɗa na gaskiya ka ji baka ji ba to baka cikin mu'mina ke magana ta kare Allah ne ba na faɗa sai ka je ka yi ma kanka garan bawul da imanin ka kafin lokacin da zai Allah ka samu kana amin aya ta gaba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون آية أشرين دا ɗaya daidai a cikin wannan sura ta shida wane ne ya fi zaluntar kanshi shi ne man ablam mimman iftara alallahi kadiban ai babu azzalimi sama da wanda zai kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah abinda Allah bai ce baka ce haka ce Allah ce babu azzalimi irin yi ma Allah ƙarya au ko kuma kadiba ya kare ta ayoyin shi eh ba ƙarin ne ba amma aya ta zo eh watsi da ita kuma ta ayar Allah ta fuska biyu ko dai mutum ya faɗa da baka ko halin shi ya nuna haka na'am to shi ne ta ayar Allah yana daga cikin wannan ƙaddara misali ka ce duk addinan duniyan nan duk ɗaya ne mai kiristanci zai je aljanna mai yahudanci zai je mai musulunci duk ɗaya ne ba kuma ce wannan ya ta Allah ne duk wanda ya amince da wannan da sunan abrahaminsu ko wani interfet da suke yi kamar da shugaban dubai ya yi saboda bacewan basira allah ya ba ku arziki kuna juya ma allah baya ku tsoraci damkar allah ya tashi kama in gina gida kato da dubai da wannan manufa wannan sakarci da daɗinta musulmi sun waye dama ku misali wanda ce duk ɗaya ne tufa ƙare ta gari Allah ce inna dina inda Allahil halas addini wajen Allah ya ce ba wurin ka ya ce su ni dama wurin wane ke so agun Allah so ba inda fulan ba to da haka wane ne ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri kare dangantawa Allah ko ya kare ta'awinsa innahu ku sani yadda lamarin haka ba nudin sha innahu yadda lamarin yake da sha'anin لا يفلح الظالمون الظالمين باسوا با كيوا تدم مسيرا باسوا با سامو النصر الظالمين كن توي الظالمين سكتي ظالمتي ka ɗauki abu daga mahallin shi ka kashi inda ke ba wurin shi na ba da misali da kamar yaya don na tura wannan wayan nan in kawo ƙwa'ayi na laifi la misali da ba ma'ana idan mutum ya ɗauki ibada da ta kamata yi wa Allah yi mahalitta ta kaga ya ɗauki wani abu ya kawo wani wuri inda bai kamata shi ne misali abincin iyalinka a gida ya kamata ka ba su ci sai kai makaruwa a ga zalunci amma a cikin mu'amala ma'aikaci ya kamata a biya shi albashin shi biyan shi akan kari an kai abu a mahallin shi sai a ƙi wani ya ba da oda ku dakatar ku kwashe dukiyar a buɗe account mu ci riba sannan ku fito ku ba su zalunci mudu mahallin shine a cika mudu sai a zartare a rage don a samu kuɗi duk zalunci ne to amma zalunci mafi muni shine shirka don ya ce inna shirka la zulmun azim cikin suratul kuman aya ta sha'u saboda ka wanda yake zalunci babu irin wanda ya kirkire ƙarya ya danganta wa Allah ko ya karanta ayoyin shi innahu la yuflihu zalimun aya ta gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
ويوم نحشرهم جميعا أي أذكر يومك يوم منصوب على مين على الظرفية ظرف الزمان أي أذكر يوم نحشرهم تنرانا نحشرهم ذا متارس أقي نشر أقي حشر وإليه النشور وإليه تهشر nashiru shi ne fitowa daga kabari nashiru ke fitowa daga kabari kamar faran dango ka annahum ila nusubin yufidu ka annahum jaradun munshashi haka za ka fito daga haka Allah ce tun gawan farko har zuwa ta ƙarshe za su fito daga kabari a wancanan karana mai wahala Allah ka sauƙaƙe mana ita za a fito kawai a gigice kamar fara kalli fara ruwan farko ya suke sai ga suna karo da tuwa birra haka Allah haka misali ka annahum jaradun muntashir za su fito kamar fari da aka watsa su muhti'ina ila da'a za su yi sauri zuwa ga mai kira halummu ila hisab ku zuwa ga hisabi kowa ya zo karbi takardar shi يقول الكافر هذا يوم عسف كافر su kai wannan rana da bala'i amma kafirai Allah ya ce banda kai ba kar kai aiki ka shiga cikin su to an malam saboda haka ya jama'a ka tuna ran nashru to wannan fita din shine nashru to daga wannan fitowar kuma sai hashru shine congregation assembly a taro a fili daya nan kuma kowa a ba shi littafinsa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslamtu ayyamin khaliya kaga wannan nagari kenan ba Allah ka samu ne wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al-qadiya ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرؤها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا الله يمنى ولا بياني دكي دكي أتكين الحافة أفيل حشر باكا إيه تشيوا ga babana ga mana kowa ta kan shi yake mutane biyar za ka gudu ka bar su yau ma ya firul marhumin akhi wa ummihi wa abi wa sa'ibatihi wa bani mutum nawa tuka ƙorani ɗinka mahaifinka uwa ce ina ba to ya za ka wasa da wancan lokacin kuma yana zuwa yana zuwa Allah ka rufa asirinmu ka ba mu sa'a ka sa shi ne mafi alkhair rana gare mu Allah kuwa ka roki Allah ka ce ubangiji wannan ranar ya rabbal alamin duk ranar kuna ya zama ita ce the best of my days ke baka sama da wannan wahalar ba a ce ka wuce ai daga haye yau ko a duniya ne taro a ce sai wani wuri kaza sai wani sun har an raba wani kati mai daraja ta farko da ta biyu da ta uku in ka zo kati mai biyu a ce ban da kai ba yana faruwa duniya ba ai rayuwa ce ana nuna mana mai hankali ai mu hankalta wallahi duniya ba ke a zo ku jira ta wani na man na biya aiki ne to ni ba biya aiki ne a to to yi kokari ka vipintu a gun mai vipintarwa kun gana farko tsoraka ya jama'a Allah ta'ala yake cewa wato ran da za mu tara su shi karfice za mu tashi su a an tashi ai za a tara su jami'an gaba daya sun sannan mu ce lillazina ashraku ga waɗanda suka yi shirka aina shuraka'ukumul ladina kuntum taz'umun okay ina iyayen gidanku da kuka hada su da Allah ina suke a duniya kun bauta ma lata da uzza kun bauta ma demokratiya kun bauta ma kaidar lord denin kun bauta ma theory na adam smith a cikin wealth of nation misali nake ba maganar sigmund freud kun bibita maganar francis fukuyama dukkan daga su dubga dubgan gumakan duniya kuma da su allolin misali yau to ina suke yau kun bauta ma an da zan tsafi ba haushe wai yana da abin da ake kira girka san girka na abu kafirci ne shirka ce wai aljini ne ya wakar shi yar fulani ne nuna ko barhaza ko babule ko na kado irin suke ilimi ya rusa waɗannan shirme misali ko aji aka shuri a ce shurin nan a yi masa yanka a wani aljini a wurin in ba a ba shi jini iri kaza ba duk zai zai mamaye gari ƙayya ne babban yanci da za ka samu a zuci ka samu imani da san lain yusiba na illa saboda fiye jama'a Allah ta'ala ke cewa za a ce da zuwa ina gumakan da kuka bautawa allazina kuntum taz'um da kuke riyawa thumma lam takun fitnatun illa qalu wallahi rabbana ma kunna Allah ce kalle su inda bala'insu zai bayyana a lokacin kamar Allah yana gaya maka ko ka san ina ne matsalar su kuma sai ce wallahi ubangiji ba shirka muka yi ba Allah da ya san shi za ku yi ja in ja shine thumma lam takun fitnatu sannan fitnarsu bala'in nasu shirmen nasu ba zai kasance ba sai lokacin da suke gaya ma Allah wallahi rabbina mun rantsa da kai ya ubangiji ma kunna mushrike a kiyama ƙarya kenan wanda ya san kun san dalili wa kana al-insanu akthara shay'in jadal mutum ya fi kowa musu duk dan adam yana da jari ko kawa za a yi da mutum an kuma ka da shi yace na taka bara mai bare kuma akan zumunci in ba ka da baka da ni gashi ba ya faɗi ba jarabawa aka yi baka ci ba amma ka dinga zagin mana wallahi mala ya cuce ya cuce wa cuce ɗabi'ar ɗan adam ne is argumentative wa kana al-insanu to wannan daga cikin musun za su gaya ma Allah ranar lahira wallahi rabbina ya ubangiji mu Allah ba mu kasance masu shirka Allah ce unzur kalle su kaifa kadhabu ala anfusihim kallin da suka yi ma kansu ƙarya wa dalla anhum ma kanu me yaftaru abinda suke kirkira na ƙarya ya bace musu sun yi shirka sun mutu akan shirka amma ranar lahira suna ma Allah jahilai shi yasa Allah ta alƙi cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna bakin ma za a rufe Allah kafa za ta ba da shida ran kaza ga watan kaza ka ka hauni ka taka ne zuwa gidan karuwa hannu ya ce ai ne ka ɗauki bindiga ka kashe wani wata kalli mana ƙwarsu aidini baki ba sai magana to in harshen zai magana ma sai ba da murshi da akan kai jam ina magana to hannu ya ce ni ka ɗauka ɗauki biro ka rubuta bayani ga yadda za a sace dukiyar abu duk yawin dai a duniya akwai gwanin aji takardu da adanawa kai ka iya adani allah bai iya adani ha ya yi ka kuwa ya adana maka ruwa a jikinka ya adana maka gani ya adana maka silin gashi hatta gashin da ke abincin da yake ci suna kiransa sebum a cikin ya follicle ji masana duk ya aje maka ma ba zai aje maka document ba a duniya ne kake iya lalata takardu don kar a kama ka a ce maciji ya cinye takardu duk ku kare wace an yi gobara misali to shi Allah za ka yi mai haka ne ba zai yiwu ba ya sa shiga taitayi tun da wuri Allah ka taimake mu akan sharrin kanmu shi yasa daga cikin addu'a wato wakila sharra anfusina muhimmin addu'a muhimmiyar addu'a ce Allah ce unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wa minhum wa minhum man yastami'u ilayk وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم من يستمع إليك daga cikinsu kafiran nan na baka ya manzo Allah akwai wanda ke kasa kunni gare ka shine yastami kasa kunni sare ka وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا amma mun sanya rufe a zukatan ta yadda ba sa fahimtar abin da kake faɗa saboda ganin muguwar zuciyarsu to Allah ce sun sa kuma an sa rufe eh ba dan Allah suka zo ba shi yasa ko majalisin karatu kaje karka ce bari in je in ji yaya kamun ludayin malam a arabiya a nahau gane kwakwansu mai irin wannan zuwa ba shi da albarka an kwashe albarka sai kuma Allah ya hana maka gano kuskuren da kake dan me ka ba ta kake da aka suka ce man ja'a naqidan raja'a faqidan wanda yazo naqidan dan gano kuskure raja'a zai koma faqidan mai kwasashen albarka to su sukan je majalisin manzalar salama ne tare da Allah ce wa minhum man yastami'u ilai suna sa kunni amma manufarsu bakaci da haka waja'alna ala qulubihim akinna muka sanya rufi a cikin zakatun su ko rufe rufe an yafqahu ai Allah yafqahu ke wa fi adanihim waqara a kunnuwansu kuma akwai kayan nauyi wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya da ta kamata a yi imani da ita to ba za su yi imani da ita ba fa hatta idza ja'uka yujadilunak har su zo gare ka suna janja da kai yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin har suna ce yau abin da Muhammad ya kawo ka zo mu ji ta ne irin na mutanen da asatir haka furke to karka yadda ka ce ainihin to wannan doka ta ƙur'ani a wannan zamani ya da kuma son na mutane musulmi ne shi amma shi shi shi shi liberal musulmi me liberalism ya ni ba ruwa na ne kawai dai musulmi ne dai kawai amma ni ba ba mai tsananta ba ne ya kake nufi da tsananta me kake nufi ya ce da kai ainihin ta sallar nan sau biyar ma akwai tsanani da kaga inda ya shigo akwai su dawa cikin musulmi ba hijabin nan naki menene ya zafi haka sauka maka yi bari ba ku wani misali bayan karamar sallah an yi sallar karamar sallah wacce rana ne shawwal daya asabar biyu lahadi litinin hudu sai na bar maka na je wata kasuwa a jidda muka tafi da iyali saboda sayayya a jidda wata kasuwa sai na shiga wani shago na ga wata kufta wata riga jubba maganin sanyi mai kyau wadukan su farare wata wannan ba suka a matanin sai ta sauka kasa sosai ta ja kasa sai ce bawan Allah ba ta maganar suna ake ba magana kare sanyi ake هو ملارب المسلمين ليش المسألة إلى الحد البرد ما الحد الطول يا شيخ ما وصلنا نسي الله أكبر كاي أما ما يجي wai magana kare sanyi ake kai kana magana ba magana sun ake kaga zai rige ba zai kawo shi to shi mai tallata mishi kayan shi mai kayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tufafi isa sai ce la ta tashaddud kar ku tsananta ma yace oke annabi ya tsananta kenan ko dole sai nake sayan kayan yace kalle ku miskinai masaki tujuhal kudi yasa ku yi magana ku rasa imani kaji ba a tushen abin kenan a gindin abin to ina ga wancananka Allah ka tsare na kisa yanzu ce rike kanka ba a bukata la haura wa quwwata وهم ينهون عن آية كما وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون أيام لما أشتري النشيدة وهم cikin kafirin maka akwai da yanhauna an suna kore mutane an gabarin annabi shi ne nawa ko suna hana mutane su kai ga fahimtar ƙur'ani ko shi shi ne nawa suna hana alkhairi a lokaci guda kuma wayan auna an bayan sun hana mutane zuwa gare to su kuma su a kankin kansu sun yi nesa da shi annabi sun tara bala'i sun hana zo kusa da shi dama sun ki su domin hikimar ita ce inda da suka ce karkuje su su suna amfana sai zama wayo ke na suka yi sun nana alkhairin ba sa kuma alkhairi to har a zamani akwai yan wayan wahum yan hauna wayan amma akwai yan hana aikin alkhairi kuna ba sa yi zai abin arziki da Allah ba sai kun ba kar ku ba da wannan teku kudin za a ce kuma shi ba yi kuma bai bayar ba amma iya tsaya da munafinci da gurma to suna nan fitina ce cikin al'umma ƙorani tun jina daga faɗe su wahum yanhauna anhu wa yan suna hana alkhairi kuma dama sun guje ma alkhairi to kaji mai Allah ce game da su wa in yuhlikuna illa anfusahum ba kowa suke halakawa ba sai kansu tun duniya Allah ta'ala ce ku kare ku kare halaka kanku da kanku wa ma yashi amma ba sa ma sani they don't even care saboda masifar shedancin ya riga ci zuciya kar ka zama cikin yan wayan hauna an wahum yanhauna an wayan auna an ana samu a ko'ina auna rai da yawa musamman lokacin aikin alkhairi misalin ana gina masallaci ko makarantar alkhairi a shaka wata ko za ka ta dawa nau za ka ba su dubu goma Allah ka rage ba da dubu ɗaya ba kira zuwa ga addini ba amma yan kwallo ai wannan football club ayin suka ci za ka samu kuɗin labai ba su da yawa ko musulmi kuma lokacin da ya ce kar a yin shi ba dama bai yi ba har a ƙara aikin alkhairi ba kwabon shi kira ma bakin ciki ke da aikin alkhairi to Allah ta'ala ya tuntune magana game da su wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu suna hana alkhairi dama sun yi nesa da alkhairi Allah ce to ba kowa suke halakawa kansu ke halakawa sai dai ma shi shi yasa aikin alkhairi in aka ce kawa baka da shi fatan alkhairi kar ka taba jin wani kai kai kan aikin alkhairi in ma ka ba da wata wuta aikin alkhairi ba ruwanka su cinye mana Allah zai dauke su kai kai naka to gurin da ana iya samun cikin al'umma duk inda kuka ji su to Allah ya magana kan su Allah kuma ya kare muna da sauran lokaci na'am to mu je mu samu karshen shafi ko karanta aya ta karshe ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إنما دا ذاك إذ ألوكتن ده wukifu za a tsayar da su alan dare a kan wuta su masu wannan hali sun hana alkhairi sun ce kar a yi ko na ba sa yi Allah ce suna halaka kansu ko ba su sani ba sai ce ina ya kai mai imani ina ma da za ka gamsu in a lokacin da wukifu za a tsaye da su alan dare a kan wuta a uku faƙalu ka ji suna cewa ya laitana kai canmu wahala da talaulautuwa da bane ya tabbata a kansu suna cewa nuradu Allah a mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu sake irin abin da muka yi ba ina an wuce ba za mu kara ubangiji ba wa nakuna minal mu'minin mu kasance daga cikin mu'minai a ra'aya ɗaya ɗan tare suke
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل نعم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل آه الله جاء wannan magana da kuke a mai da duniya a bal ba zai yi ba badalahum ma kanu yukhfuna min qablu abinda suke koyawa na munafinci a duniya da yakar gaskiya ita ce Allah ya tona asirin ku yau a ranar lahira yanzu kana so a ce kai ne irin wannan mutane a ubudu Allah ka rufa asirin walau rudu Allah ce da ma za a mai da su duniyar la'adu limanu za su koma kan tsiyarsu me duka ke ba da labari saboda waye ke da ilimin halitta an ba Allah ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولو ردوا إن ذا أميد السودية دونر لآدوا دا سنكوما لما إزوا غما أبن دنو أكهانس أكي وإنهم لكاذبون كريا سكي ملوك يا كريا تاسو كو أميد سو تاسو كوما كنسيس الله كسرمو الله ككارمو كياشيمو إلو ونم ونم مكوما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم بسم الله بسم الله بسم الله لكم أسئلة وعليكم السلام وعليكم السلام na'am ka zauna magana akan shirka ina ban ji mai kace ba wannan cikin sura mai lamba 33 tun sura al-hazab ai abinda Allah ta'ala ce ya gafarta musu in mutum ya shirka ya tuba kafin ya mutu shi ake kafin ya mutu amma duk wanda ya mutu yana shirka case closed ba magana tuba sabanin kaba'ira عرفتم خلاص في سؤال باتر بويكو والسلام عليكم ورحمه الله